أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi da Minhajul Muslim zamu tashi shafi na 223 can ƙasa hakamu hakamuhu hakamu jaman hiya يعتبر في الدمان رضا الدامن أما المدمون فلا عبرة برداه لا تبرأ ذمة المدمون إلا بعد أن تبرأ ذمة دامنه وإن برئت ذمة المدمون برئت ذمة الدامن لا تعتبر في الدمان معرفة المدمون إذ لا يجوز أن يدمن الرجل من لا يعرفه البتة لأن الدمان تبر وإحسان لا دمان إلا في حق إسهابس في الذمة أو فيما هو آيل للثبوت كالجعالة مثلا لا بأس في تعدد الدمناء كما لا بأس أن يدمن الدامن غيره أيضا مكرتا واتو shine da hausa aka ce wanda zai tsayawa wanda zai tsaya mutum mimi aka faɗi sunan shi na garanto to a garanto turanci na mai lamini yawa shi ne damin na mai lamini wanda zai tsaya shi ne a madadinka ko kai ya sa kawa na abu in duk abin da kai shi za a tambaya a daidai ke da kafil so shi ne mala ya ce hukunce-hukuncensa na farko wato ba a lura a ana lura da yardan wanda aka wanda zai tsayawa wani wanda zai tsaya wani amma shi wanda aka tsaya ba ba a ba sai ya yarda ba ai kun gane dole wanda zai tsaya sai da yardarsa amma wanda aka tsaya ba sai ya yarda ba Allah sa kun gane hausa saboda ai shi wanda ya tsaya duk haƙin yana kansa da haka idan ba yardarsa an cutar da shi amma kai da aka tsayawa cewa sai ka san wa ya tsaya ma shari'a ba ta lura da shi saboda ba wani abin ka aka taba ba sa'annan shi wanda ya tsaya wanda aka tsayawa yana kubuta idan wanda ya tsaya masa ya kubuta wato wanda ya tsaya masa ya kubuta to shi ma ya kubuta amma bai kubuta idan wanda ya tsaya masa bai kubuta ba saboda haƙƙin yana nan kenan ba a ba da shi ba ba a sanya sharaɗi cewa sai mutum ya san wa ya tsayawa ba a sai mutum ya san wanda wa ya tsayawa ba a hausan ba sai ba wanda aka tsayawa wato ba sa sharaɗi sai mutum ya san wa ya tsaya mar ba saboda shi tsayawan daman ba a sa ran za ka tsaya wanda ba ka san shi ba kwata-kwata ai saboda aka cika kawo shi na za ka gan shi na ka kenan duk wanda za ka tsayawa amma ba yana cewa dole sai ka san mutumin ba saboda tsaya wani kamar sadaka ce za ka iya yi a cikin kisar najin ko abi huraira ɗaya da daga cikin sahabbai wanda suka zo cikin magabata akwai kisar sahabin da ya je wani gari ko tabi'i zan ce ya je wani gari aka samu akasi wato ya yi kisa kisa na ganganci to kasan wanda aka kashe masa abin nan yana da haƙƙi na jini sai ya karɓa sai dai ko ya yafe to shi sahabin shi ya tsaya wani mutum wanda shi tabi ya tsaya wani mutum wanda yake bai san shi ba domin shi kuwa ya ce ya al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa zai tsaya mu gari wanda ba a san shi ba baku ne yayi laifi za a mar hukunci ya ce ayi hakuri ya je garin su ya dawo kashe shi za a yi kuma ya ce al'umman shi musulmi ne ko a cikin al'umman annabi wa zai tsaya ma kowa ya ja baki gum saboda in ka tsaya mun bai dawo ba na kai za a kama aka yi gum ya nanata sai wani ya fito ce ni na tsaya ba aka ce in bai dawo ba fa na ya ce ba da sai ya tafi kuma ya tafi ne da niyyar ba zai dawo ba kuma ya tsaya masa domin an ce har lokacin da aka yanki har an an kusa lokacin da shi ma za a masa hukunci ranar da ta yi ana ta jira shi kuma wannan da ba zai dawo ba amma sai ya tuna ya ce yadda shi na farko ne ya tunani da shi wannan da ya ga ya nemi a taimaka ba wanda ya taimaka ya ce har al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta lalace haka ba mai iya tsaya wani sai ce ya tsaya masa to shi da ya tafi ba zai dawo ba shi ma sai wannan tunani ya zo masa ya ce yanzu idan ya ki dawowa shi kenan ya zama sanadiyya an daina tsayawa kowa kowa zai ji wannan labarin ya tsaya wani babu suna dab dab da yanke maruguci kawai sai ga mutum ya bullo ya daga masa hankali ya ce masa malam me yasa ka yi min haka ya ce ka yi haƙuri ya ce tsakani da Allah na tafi da niyyar ba zan dawo eh ya ce ban yi ne dawo amma sai na tuna idan na zama na zama sanadiyar buɗe wata ƙofar ɓarna a cikin al'umma ta yadda yanzu an sanadiyya ta an daina tsayawa mutane na ni na jawo ya ce ni ma na tsaya ma ne saboda na yi mamaki a ce a cikin al'umma ba wanda zai yadda da wani wani abin da suka tattauna sai iyalan mutumin suka ce to su kuma sun yafe sun yafe ma saboda kowane ya yi ya yi bajinta da haka ka tsaya ba damuwa wannan ba da nake da ne ba na yanzu ka tsaya garanto kai za a kamo na da haka ƙa'ida ma ba za ka tsaya ka tsaya wani garanto ba sai ka san shi na wannan shine hankali ta yadda ka san gidansu ka san baban shi ka san da za ka in an ce ka kamo shi za ka kamo shi amma wanda baka sani ba to ya za ka yi sai ka yi shahada mala ya ce ba a tsayawa sai a haƙi wanda yake tabbatacce wato wanda aka san ana iya tsayawa mutum a kai akwai abubuwan da ba a iya tsayawa mutum a kai kamar yadda za mu zo mu karanta gaba akwai abubuwa a babin wakilci akwai abubuwan da ba a wakilci na ba ka ce wani ya je ma sallah na ciki na sallah na ciki ba daman ka gaji kana da yaya ka nemi babban nan ka kaci da Allah ka yi mun azhar na misali ba a wakilci a ciki ya ce babu laifi masu ɗaukan wato wai hausan sunan yana taɓace mu ne ya ambasa da kira mai masu lamuni su zama suna da yawa wato ba ya zama ba ya wuce guda ɗaya yato kamar yadda yake wani na iya lamunin wanda aka wa lamuni kuma lamuni akan lamuni wato garanton garanto sai mala ya ce yadda ake rubuta lamuni shine suratu kitabati dama ba'da albasmalati walhamdulillahi ta'ala ta ce kad hadara ila shuhudihi fi yawmi tarihihi kaza wa ashhadu alayhi shuhudahu annahu jamina wa kafala an zimmati fulani ma مبلغه كذا حالا أو مقصدا أو مؤجلا إلى أجل كذا دمانا شرعيا وفي ذمته وماله وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك وبمعرفة معنى الدمان وما يترتب عليه شرعا وقبل المدمون دمانه وذلك بتاريخ كذا ملائكه wannan haka inda ake haka ake rubuta wato nene lamuni haka ake rubuta lamuni sai a ce wada wane da wane sun halarci wato wa sun halarci shaidan lamuni ranar kaza sai a rubuta date na ranar kaza kuma an ya sanya wane ya zama masa ya lamunci wani a matsayi kaza ko a kuɗi kaza ana bin shi bashi kaza wani kaza ya tsaya masa sai a rubuta kuɗin kuɗin nan an karɓe su ne za a karɓe su ne na ya an ba da su za a rubuta yanayin yadda aka yi yadda shari'a ta yi tanaji sa'annan a faɗi abin kuɗi ne a gwal ne a azurfa ne a menene a fitar da shi a rubuta shi sa'annan wanda ya karɓi wannan lamuni a ce ana da tabbacin yana da iko a iyan wannan zai iya wannan lamuni sa'annan ya san ma'anan me lamuni kada a zan ba san me lamuni ba sai an zo an ce kai ne ka lamunci wane ya ce a menene lamuni an gane dole a masa bayani ya san me ake nufi da lamuni kuma ya san abin da shari'a ta tanadi na wanda ta yi tanadi a kan wanda ya yi labari na taugaya mana wani an ce sun zo kotu alkali yake cewa wa zai tsaya masa wani ya fito ya ce ni na tsaya ba sai alkali ya ce to duba idan ya gudu kai za a kama idan yana gamawa sai ya ce ya zauna mara saboda da bai gane na da bai gane ya ce ya zauna mar da bai gane ma'anar tsaya mar ba yanzu kan da yawa to kuskure ne a bar shi bai san ma'anar ba kawai a tafi haka sai a mar bayani mai ake mai ake nufi in ya ji zai ji zai ya sai ba damuwa na tsaya wani zai ce a kai ba zan iya ba to shi kenan sai a rubuta kuma a ce an karɓi wannan lamuni da ya lamunci kuma sai a rubuta kwanan wata sai alkafala ta'rifuha alkafalatu hiya ay yaltazima ja'izu at-tasarruf bi ada'i haqqin wajaba ala shakhsin aw yaltazimu bi itharihi ladai al-mahkama kafala zaka ga kusan bambanci su da zamana amma kusan yaren larabci kusan ana kiransu duk kalma ɗaya ne na da damin da kafil duk kusan magana ɗaya ne amma malam ya ce kafala ita ce ya zama wani haƙƙi na tasarrufi mutum ya ɗauki nauyinsa wanda ya wajaba a kan wani shi ya ɗora wa kanshi ya ce zai iya kawo shi gaban alƙali kaga daidai ke da karanto na ko ba shi bane idan mutum beli yayi beli aka yi beli a police station ba idan ana neman mutumin za a zo a tambaye ka shi ba kai da kai belinsa sai ka zama kafi shine mala yace hukumuha alkafalatu ja'izatun liqawlihi ta'ala qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsikan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhada bikum وقوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم هو الكفيل ما لا يتي حكمين كفالة شيني حلال ne a musulunci saboda Allah maɗaukacin sarki a cikin suratu Yusuf lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka zo zuwa na biyu, na? Suna neman a ba su Binyaminu, na? Bayan sun tafi da annabi Yusuf bai dawo ba, kuma suka dawo neman saboda sarki ya ce ba zai ƙara ba su awu ba, na? Har sai sun zo da ɗan uwansu, suka zo suka yi wa babansu duk bayanin da za su yi suka ce to shine sai baban yake cewa qala annabi yaqub yace lam ursilahu ma'akum bazan hada ku da a bunyamin ba ku tafi tare da shi hatta tusuni mawsiqan min Allah har sai kun bani alƙawari daga wajen Allah cewa la ta'tunna bi sai tabbas za ku dawo da shi bi ma'ana sai kun tabbatar mun za ku dawo da shi ba zan ba ku shi ba ku je ku yi yadda kuka yi da annabi Yusuf ku ta kuka tafi ku dawo ku ce kura ta cinye shi to shine yace illa an yuhada bi ku sai dai idan an fi karfin ku wato akwai abin da zaka dauka zaka yi amma sai abu ya zo ya wuce ya wuce karfinka an kewaye ka ikonka ya kare da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace babu kafala a cikin haddi wato za a cire kan wani wani ya ce ya tsaya masa ka gane shi a cire kanki babu sanan da faɗin da yace azza'imu garimun wanda duk ya tsaya wa wani to bashi ya dawo kai shi shine sai yace za'im kuma shine kafil shine duk ma'ana ɗaya ne wanda ya tsaya wa wani ya ɗauko nauyin da ke kan wani ya dawo da shi kansa akamuha akamul kafala hiya a yushtaradu fil kafalati ma'rifatul maqbul wa bi khasatin kafalatul hidar yutabaru fil kafalati darul kabil innaka in kafala shaksu shaksu كفالة مالية فمات المكفول ضمن المال وإن كفل كفالة وله وهدار ومات المكفول فلا شيء عليه نعم نبي متى أهدر الكفيل المكفول بالوجه أمام الحاكم برئ ذمته آه لا تسلو الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها مما يتعلق بالذم آه نعم بالذمم آه بالذمة sai ce kal amwali amma ma la niyabata fihi kal hududi wal qisas fala tasihu al kafalatu fiha da kauli sallallahu alaihi wasallam la kafalata fi had malaka hukuncin hukuncin kafala na farko an sanya sharadi ya zan wanda dizzi tsaya wani irin wannan ya zan ya san shi musamman tsayawa na za a ce ka kawo mutum ba shine na beli ba na shi ne kaman beli wanda za a iya neman ka a ce ka zo da shi ka ce a nema ban san shi ba ka gane ka je police station ka rubuta belin mutum ranar da aka zo ɗan sanda ya kira ka ce zo da wani ka ce ai ban san shi ba na ka san ka zama kai ne mai laifin nawa kai ne mai laifin shi yasa aka sanya sharadi lalle ka san shi sai ce na biyu wato ana ana lura wajen wajen tsayawa wato yardan wanda aka tsayawa sannan ana lura da yardarsa sannan idan mutum ya tsaya wani tsayawa na dukiya tsayawa na dukiya sai ya zama wanda aka tsayawa ya rasu to wannan bashi na dukiya ya koma kan wanda ya tsaya mutum ne ana bin shi dubu ɗari sai ka je ka karɓe shi ka ce ka tsaya masa sai ya rasu ta za ka biya an gane magana amma mutum ne ana shari'a da shi ka karɓe shi cewa za ka zo da shi shi ne kafalati wajihi to sai ya rasu to ba kai ma ba za a ma komai ba an gane inda ba za a ce ka damar da rai ba ka kawo shi shi ya shi ne ce in na dukiya ne to dukiya ta dawo kanka amma in na kawo shi ne kiri da kiri sai ya rasu to babu komai a kanka sai da yan gudu ya yi ya ce na hudu wato duk lokacin da wanda ya ɗauki nauyin kawo wani ido da ido gaban alkali ya kawo shi to shi kenan shi ya fita ha in ka kawo mutum daman ka karbe shi bayan sati aka ce ka kawo shi kana kawo shi kenan na sai ka ka ce to ni na kawo shi shi kenan ni na tafi wato in an sake sake shi ba kai za a nemo ba yawa na biyar ya ce ba a yin tsayawa mutum sai akan haƙoƙi wanda ake iya tsayawa mutum a kansu kamar dukiya da abin da ya kama da su ya ce amma wajen haddi da kisasi shi wannan ba a tsayawa kowa wani ya cire wani hannu ba za ka ce kai a zuwa cire hannunka a madadinsa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ce la kafalata fi haddi babu tsayawan a wajen haddi sai arhan jingina ta'rifu huwa tawsiqu daini بعين يمكن استيفاؤه منها أو أو من ثمن من ثمنها وذلك كأن يستدين شخص من آخر دينا فيطلب الدائن منه ودع شيء تحت يده من حيوان أو قارات أو غيرهما ليستوثق دينه فمتى حل الأجل ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده فدائم يسمى مرتهنا والمدين يسمى راهنا والعين المرهونة تسمى رهنا ما ليتي جنجنا جنجنا شيني wato wani abu da ake bayarwa don ƙarfafan bashi da aka karɓa kafin a biya shi wani nauyi da yake kan mutum ya ce shi ne kamar wani ya ba wani bashi sai ya nemi cewa ya bashi jingina ai dai an san jingina ko na ya bashi wani kaya ya ajiye ya zama yana ga shi wannan jingina zai iya kasancewa dabba ce misali mutum yana da zaki iya ba akwai masu kiyon zaki ba zai karo bashi ya baka jingina ga ajiye ko filaye ko waninsu wanda zai zama shi ne ƙarfin bashi mutum na jin cewa shi da ya ba da bashi to akwai wani abinka a hannunsa wanda yana kare saboda wani abin za ka dawo masa da bashinsa so lokacin da biyan bashin ya iya biya ka to shari'a ta yadda wannan abun a saida shi a saida shi amma ka ɗauki daidai kuɗinka ka ba shi abin da ya rage shari'a ba ta yadda ka riƙe jingina ba ba ta yadda ka mai da jingina naka ba amma ta yadda ka fitar da haƙƙinka daga jikin jingina dan da ma'anar su kenan shine yace wanda ya ba karbi bashi ana kiran shi shine murtahin wanda ya kaba bashi ana kiran shi wanda ya karbi bashi shine wal ainu kuma abin jingina shine marhuna yace hukumuhu arhanu jaizun bi qawli ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma katiban farihanun maqbuda haka Allah ya faɗi a cikin suratul baqara yace idan kun kuka kasance a cikin tafiya kuma kuna san za ku karbi bashi kuma ba ku samu mai rubutawa ba na to shine sai farihanun maqbuda sai ku bada dingina wanda za ku bayar wanda aka karbi bashin nashi ya rike da kuma bada annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yughla qurranu min sahibihi allazi rahanahu lahu gurumuhu wa alaihi gurumuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato jingina da aka bayar ba ta zamowa na wanda aka ba jingina wato baya iya mallakar abinda aka ba shi jingina jingina tana nan a matsayin kayan wanda ya karɓi bashi ayan gane jingina tana nan mulki ne kaya ne na wanda ya karbo bashi sai dai kai wanda aka ba jingina lahu gulumu yana dama in abin ba zai zaunu ba yayi ya alfinta shi misali in an baka jinginan raƙumi kaga dole ka bashi abinci ba ka bashi abinci ba zai mutu na to wannan kudin abincin na da ka bashi sai shi shine wa alaihi gurmuhu shi ne raƙumin shi zai dinga biya na kai ka gina abin ka alkinta shi kuma ya biya haƙi abinda ba zai ajiyu ba kenan shi yasa aka yarda an baka a jinginan doki zaka iya hawa kana more shi gwargwadon ciyawa da ka bashi gwagwadon morewanka in an baka akuya a jingina za ka ringa tatsan nono na kana sha gwagwadon abinda kake wahalar ka gwagwadon za ka ringa cirewa idan nashi idan yayi yawa kuma sai ka ka bawa mai shi sauran amma abin da yake bai bukatuwa sai ka ajiye shi ka ajiye shi ba abin da zai same shi idan aka baka jinginan hula sai ya ganka da ita kana yawo a kanka ba ka kyauta ba a kun gani saboda hula za ta ajiyu kuma ba a ba wa hula ruwa na? ina nufin ba ka da wani aiki yau ba ka da wata wahala wadda za ta baka dama na ka ringa samun hula amma akwai abubuwan in an baka shi lalle akwai wahalar da zai sa na kai ma sai ka fitar da wahalar ka jiki abinda aka ce shine karwa kar abin naka kada kai zalunci a takaice ya zama daidai wahalar ka duk daidai abin da zaka ci na'am da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin Anas radiyallahu anhu da yace رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي في المدينة وأخذ منه شعيرا لأهله النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد جنجنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بعد جنجنا ما يفنسا يا باوا يا باوا يهودي a madina ya karbi sha'ir wata ruwaya ta zo nan ya karba ne ga iyalansa wata ruwaya ta zo cewa ma kyauta ya bada shi na na sha'ir din ya karbi dingina ya bayar da ka halin ne dingina kuma wannan yana gwada mana kasuwanci da wannan ba musulmi ba halin ne na za mu iya kasuwanci da wanda ba musulmi ba da musulunci bai hana mu ba eh ka siya siya su siya ka siya akwai dai kasuwanci da aka hana eh duk kasuwancin da zai kai ga wato cutar da addini shine aka hana amma ba haka ba mu'amala musulunci bai hana mu akwai abubuwa da yawa wanda yake tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba kamar sai ka rasa inda mu muka ɗauko namu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su na ya zauna da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mai masa hidima ma ba ma musulmi ba na akwai yaro ba yahudi zuwa yake in annabi zai sallallahu alaihi wasallam zai alwala ya ɗauko masa ruwa maza Allah bai kore shi ba ya zo yana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kuma baban shi bai yahudi ne shi ma bai yahudi ne amma da yake hidima wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da riba sakamakon haka kawai ya ci bulus domin lokacin da ya kwanta bai da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya tambaya ce ina ban ga wani ba aka ce ai bai da lafiya sai manzo Allah ya tashi ya ce ku zo mu je mu gaishe shi sallallahu alaihi wasallam shine suka je suka shiga suka samu baban shi yana zaune ga dan bai da lafiya gashi a kwance ga baban shi duk yahudawa manzo Allah ya dubi shi ya kalle shi sai ya ce masa ka musulunta man sai haka da ido kawai sai kalli baban shi ka san kallo da ido ai sako ne na ba za ka gane haka ba sai kana tafiya da yaro karami wanda yake dan da wayo ko wanda aka ce masa an ƙara ba kun wani ya baka abu ka karba zai kashi duka na to ko kai abokin baban shi ne ka ce masa ungo sai ka ga ya dubi idan baban ya ga me za a yi da yana jira sako ne a ce mar karba ko in ya ga baban nan shi ya ɓaci sai ka ga ya juya eh to shi ma kawai sai ya kalli idan babansa amma sai baban ya ce masa a ɗi abal kafin ta ce za ka bi shi ka bi shi ka bi shi shi kenan sai kalmar shahada ya yi kalmar shahada kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fito yana murna yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar sai na gode Allah wanda ya tsere da shi daga wuta kuma sai ya rasu shi ma ya ci bulus na akwai mutane suka yi cin bulus suka tafi aljanna wasu ko sallah ba su yi ba ko so ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya faɗi wani sahabi da ya zo yi musulunta a filin yaƙi ya ce tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga yaƙin nan idan aka kashe ni ya ce aljanna za ka yana cin dabino ma ya ce kai ni ban na jin kashin aljanna ne kawai ya shiga aka kashe shi ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ga wani can ya tafi aljanna ko sallah bai taɓa yi ba Allah mu ma kai mu akamuhu akamur rahan hiya يلزم الرهن بالقبض الراهن للمرتهن فلو أراد الراهن استرداد الرهن من يد المرتهن لم يكن له ذلك أما المرتهن فإن له رده إذ حق حقه في ذلك ما لا يتي نعم ما لا ما لا يسيه ما لا يسيه بيعه من الأشياء لا يسيه رانه من إلى إلى الزر والثمر قبل بدر صلاحها حما فإن بيع بيعهما حرام ورهنهما جائز إذ لا غرر في ذلك على المرتهن لأن دينه ثابت في الذمة ولو تلف زرع أو ثمر متى هل عدل الرهن طالب المرتهن بدينه فإن وفاه الراهن ورد إليه رهنه وإذا استوفى حقه من الرهن المحبوس تحت يده من قلته ونمائه إن كان وإلا باعه واستوفى حقه وما فدل رده على صاحبه وإن لم يفي الرهن بكل دين فما بقي فهو في ذمة الراهن الرهن أمانة في يد المتهم فإن تلف بتفريد منه أو تع- أو ت- تعد دمنه أو تعد آه، تعدى دمنه وإلا آه، أو تعدى دمنه وإلا فلا دمان عليه ويبقى دينه في ذمة الراهن يجوز ودء الرهن تحت يد أمين غير المتين إذا العبرة بالاستساق وهو حاصل عند الأمين هي ashe da yawa to bari mu tsaya a nan mala ya ce hukunce-hukuncen wato jingina na farko a jingina na farawa ne idan abin da aka ba wa mai karban jingina ya karba ta shiga hannunsa kuma idan mai karban jingina ya karba ta shiga hannunsa to in yana son a dawo masa da jinginan nan bai da wannan iko ai an gane kai ne ka karbi bashin mutum ka bashi jingina sai kuma ka dawo ka ce ya baka jinginanka to baka da wannan iko shine yace amma saboda me yanzu haƙƙinsa ne shi wanda ya bada bashi aka bashi jingina haƙƙinsa ne ya rike wannan jingina har sai an biya shi bashinsa don haka amma shi yana da dama ya mai da shi ya ce ba komai karbi jinginanka an gane haƙƙinsa ne ba haƙƙinka ba na biyu ya ce abinda ba a iya sai da shi to bai halatta a ba da jinginarsa sai dai shuka da ba ta gama tsirowa ba gona wanda ba ta gama kai ba shi ne kaɗai aka toge za a iya ba da shi saboda sai da ita gona wanda bata gama tsirowa ba kun ga haramun ne ai mun karanta baya amma za a iya ba da jinginanta jingina ya halatta a ba da jinginanta aka dan shuka eh wanda fure ta yi kawai na bata nuna fitar da 'ya'ya ba 'ya'yan ba su nuna alaman nuna ba to shi ma ba a siyarwa saboda wanda siya zai iya yin hasara to amma ana iya ba da su a matsayin jingina mala ya ce saboda me saboda babu wani damuwa ga wanda aka ba jinginar su su dai suna nan babu hasara wadda za ta hau kai shi saboda shi dai bashin shi na nan ko da ba su ƴaƴan ba ma dai su suka jiyo ai an gane ka ba da jinginan ba za ba zai zuwa ce ai tunda ba su iya aya ba kuma ni ma ba zan biya kuɗin ka a gonarka ce ga gonarka shi yasa ana iya ba da wannan a matsayin jingina shine na uku yake cewa duk lokacin da lokacin biyan bashi yayi to shine wanda aka ba jingina sai ya nemi a biya shi bashinsa in aka bashi bashinsa shi kuma sai ya maida na abin da aka bashi jingina idan aka bashi haƙƙinsa wanda yake hannun wanda ya bawa jingina idan kuwa ba a iya biyansa ba to sai a sai da wannan jingina da aka bayar ya ɗauki didi kuɗinsa abin da ya rage a maida wa mutum an gane ba zai ce duk abin da ya siyar ya zama nashi ba mutum ya ba da bashin dubu hamsin aka bashi jiginan kayan dubu ɗari misali nake yi sai aka kasa biyan dubu hamsin sai ya siyar da kaya dubu ɗari to ba zai ce ya siyar da jingina ya zama kuɗinsa ba sai ya ɗauki hamsin sai ya ba wa mai jingina mai hamsin wannan shine abin da yake faɗi idan kuma abin da aka siyar bai kai hamsin ba sai aka sai da shi talatin to har wa yau yana bin bashin dubu ashirin na shi jingina mala ya ce na hudu amana ce a hannun wanda aka ba wa jingina da haka idan abin ya lalace da sakacinsa to to zai biya ya lalace da sakacinsa to zai biya in ko ba haka ba to ba zai biya ba an gane wannan magana mutum ne ka ba shi jingina ya je ya boye kaya sai barayi suka zo suka mar sata suka sace da kayansa da kayan da aka ba shi jingina a jiya ai an gane magana to ba zai biya ba ba zai biya ba amma mutum ne aka bashi jingina sai yi wani sakaci wanda za a iya ganin na za a iya ganin sakacin da ya yi a ciki a shari'ar musulunci da ta ce al'aminu layu duman wanda aka ba amintacce baya biyan abin da ya bata hannunsa aka samu mutane misali wanda suka zo cira ni gari sai mutum ya duba wani mutumin da ya da shi yana yar sana'a na sai ya ce zai dinga kawo masa ajiya in ya tashi tafiya garin su na sai ya karba da ana yi har yanzu ana yi yanzu akwai banki a har yanzu ba a rasa masu yi ba to irin wannan ajiyar in har amintacce ne kana yana tara in za ka garin ku yana baka to Allah ya kiyaye durdun da wani abu ya same shi sai gobara mun gane haka to ba za ka zo ka ce biya ka ba kai ma gobara ta same ka kai ma an kai waya gida sai dai ka ce ka yi gobara eh ka gane har da kai a ciki eh ba maganan wai kana ya biya ka kuɗinka a to amma shi din in aka same shi don sakaci misali da aka ba shi ajiya sai aka je cewa ta ce je yi misali ne to sai ya biya ka wani abu ne na laifi na sakaci ko ya ajiye inda bai kamata ya ajiye ba aka same shi da sakaci ta zo biya amma in ba haka ba ba zai biya ba na'am na na biyar ya ce ya halatta a sanya a wato jingina a hannun wani mutum daban ai ka gani wala ya ba wannan bashi jingina kuma sai a ba malam ya aji ku gane hausan su ne masu bashi biyu jingina naka ne amma ba kai za ka ajiye ba wani daban amintacce za a bashi ajiye ya halatta a yi haka sai a ba wani ajiye shaga shi in na dawo sai ka na in ya dawo mun sai ka bashi wato ya zama jingina ba tana hannun kuma wanda ya bada bashi ba tana hannun wani daban wanda aka amincewa yace saboda daman abin da yasa ake bada jingina dan a tabbatar da wato bashi ya dawo ne shi ne ce na shida lawun sharaɗar rahinu adama bai'in rahan inda hululil ajal baɗalar rahanu kama lawun sharaɗar murtahinu annahu mata halal ajal walan tufini daini farahanu li yabdul rahanu li qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yughlaqu rahanu arrahanu liman rahanahu lahu gunumuhu wa alaihi gurumu mala yace na shida idan aka sanya sharadi mutum ya kawo jingina ya ce amma ga shi ko na kasa biyan ka ban yadda ka sayar ba ku ji wannan magana in ya sanya wannan sharaɗi to jingina ta lalace eh a to me ma'anarta ba ta da mama ba ba ma ma'anarta ai in ya sanya wannan sharaɗin shikenan bilgina babu ta lalace kamar yadda shi wanda aka ba jingina idan ya sanya sharri cewa in ka kasa biya na abin ya zama nawa shi ma jingina ta lalace ai an gane shi ma jingina ta lalace saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba jingina ba ta zamowa ta wanda aka ba jingina wato bayan da za a yi ya mai da shi kayansa shi dai tana nan a matsayin kayan wanda ya ci bashi ita jingina kawai abin da yake nauyin da ya hau kai shi shine za a biya shi wato kulawa da shi yana kansa nauyin kuma da ya hau kan shi shi mai kayan zai biya shi na bakwai idan talafar rahin wal murtahin fi kadar jaini fal qawlu qawlu rahin bi yamini illa an yaji al murtahinu bi bayyinati wa in talafa fi rahan fa qala ar rahin rahantuka dabbatan wa ibnaha فقال المرتهن بل جابة فقط فالقول قول المرتهن بيمينه إلا أن يجيء الراهن ببينة على دعواه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ما ليتي إذا أكسى مساباني tsakanin wanda ya bada jingina da wanda aka karbi jingina aka karbi aka samu sabani akan yawan bashi aka ya ce bashin da nake bunka dubu hamsin ne ya ce a dubu arba'in ne an samu saɓani ko idan aka samu saɓani tsakanin wanda ya ba da jingina da wanda ya karɓi jingina to a wanda za a yadda da magana shi ne wanda ya karɓi jingina wanda ya karɓi a jingina amma zai yi rantsuwa zai yi rantsuwa sai dai idan ya samo shaida da musulunci ya ce a kafa shaida inda shaida shi ne amma idan suka yi saɓani a kan jinginar jinginar ita misali ismaila ya ce na baka jinginar dabba ta da ‘yarta biyu kenan sai ce a ni dabbar kawai ka bani babu ya aka samu saɓani ya ce to maganar da za a saurara shi ne maganan wanda aka ba ya ba da jingina amma shi ma zai yi rantsuwa sai dai in wanda aka ba jinginan ya zo da shaida saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaida tana kan wanda ya raya abu na wanda ya ce abu nashi ne shi zai kawo shaida wato kuma rantsuwa tana kan wanda ya yi musu wannan ita ce haka ake shari'ar musulunci in kawai na zo na ce hulan malam hulata ne na na ce kawai wannan hulata ce to ni ne na zama buddai to ni ne zai kawo zan kawo shaida na shi ni zai kawo shaida yadda aka yi ta zama a shi yawa shi ta zama tawa shi yasa lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu yana yana khalifa ya taba mayafin shi ya taba faduwa sai wani bai yahude sai dauka kuma ya dauka da gayya ya dauka da gayya kuma ya raba shi a aka ce wannan fa mayafin ina lece na wanda ya ce a ba na ka bane mu je kotu kuma kotun musulmi kuma alƙalin ma waye na dashi sai dina azumi kuma suka je kotu khalifa aka je kotu ga bai hude ga har ma shi sai na ne yake jan hankali alƙali ya ce ba maga ya ce ni yanzu ba khalifa ba ne kawai ne na two party ne kawai ne shari'a da aka yi shari'a aka ce masa tunda shi ya ce nashi ne shi ne ya ce nashi za ka kawo shaida sai dina zai kawo shaida ya ce gaskiya bai da shaida sai kawai alkali ya tutu shi kenan naka ne tabi da shi bai hudu yana gani ya fito yana tafiya yana ɗan waiwai ga yana gani kaman za a dawo a ce irin an masa tafi mu gani din nan ya ga an kyale shi shi da kashi ya dawo ita yana da magana ya ce gaskiya da musulunci gaskiya ne ya ce saboda wani abun ba na shi ne a hanya abu ya haɗuwa ya yi ya ɗauka amma tun da ya ga masa haka wata ruwa ta ce har musulunci ya yi saboda an masa adalci eh ba nuna masa kai yanzu kayan gwamna ya haɗi na Allah ya ga durin da za a can inda za a sa kama Allah ya zo ai ina ƙarƙashin ƙasa za a kai ka ka tsaya kana an shi ne ai amma musulunci kawai ka'ida ne shi yasa waɗanda suka bi Allah maɗaukake sarki magabata suka zauna lafiya kawai shi Allahn aka bi kuma haka suka yi duk duk kalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka yi kawai qur'ani ne hadisi ne kawai abinda doka ta yi abinda Allah ya ce ne haka suka yi da manyan da kanana ba maganar cewa ni babba ne na na yara daban na ba musulunci kwaɗe sayyidina Umar yana khalifa ya taba su Abu Musa al-Ash'ari suna zaune a gaban shi yana khalifa musulmi yace musu idan yana da magana aka yi shiru ya ce ina son tambaye ku idan khalifa yana nufin shi kenan ya ce muku jiya ya ga wasu suna zina ya ce ya za a yi sai abu musa ash'ari ya ce ai khalifa wannan babu matsala ai za mu ce khalifa ya kawo shaidu shaidu guda hudu in ji allah ya yi shiru aka yi shiru sai ya ce to idan khalifa bai da shida sai a yi kesin da sauki sai mu ba khalifa bulala ma? haka na? ai shi ne sai ya canja tafi ya ce to kai mai kace aka bar magana wannan ita ce shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki duka mu bayin sa ne ba wanda ya shi shi yasa kaga waɗanda suke wasa da Allah wanda suke cewa wai shari'a musulunci dokokin Allah akwai na wasu daban na wasu daban wannan wasa da Allah ne babu wanda Allah ya halatta masa wani abu daban ya halatta wasu daban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk Allah ya gaya mana Allah ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama auren mata fiye da hudu na'am ya faɗa Allah madaukakin sarki ya halatta masa abubuwa shi da kanshi Allah yake khalifatan laka min duni nuni kai kade muka ba wannan dama banda sauran mu sauran mu ne aka ce kowa ka kure jeji ka auri mata hudu kenan da aka ba wani mutum da misali aka halatta masa wani abu wanda aka hana wani da aka ba wasu shari'a wadda take ta daban ba wani malami da aka yadda zai iya laifi na ko akwai babu ba wanda Allah ya halatta masa zina ko akwai babu ba wanda Allah ya halatta masa kisan kai babu duka duk iri ɗaya Allah ya halatta kowa abin da ya halatta mana abin da Allah ya ce a yi duk kowa ya ce yi abin da aka ce a bari a bari yana shi ne musulunci Allah ya datar da mu to har goma sha biyu na na ga sai mu tsaya nan sai mu tashi na takwas insha Allah to ai jingina ma ba ba dole bane ba wai dole bane in ka ba mutum bashi sai ya baka rinjin jingina shi na ce ita kwata-kwata ba dole ba ne da aka maganin kimarta sai ta zama ta iya zama ya fi yawan kudinka ta iya zama ƙasa da kudinka baka ji da aka ce in ma an kasa biya an siyar idan ta fi kudinka kamar ruwa da saura ba in kasa da kudinka ne ya mayar ma saura da aka ba ba yana nufin dole-dole in za ka ba da bashi sai an baka jingina ba a ana yin jingina ne idan akwai damuwa ko da tunanin wanda aka ba bashi zai bace na za a neme shi a rasa saboda shi bashi ibada ne ba a san mutane su daina ba da bashi shi bashi ibada ne eh ba a san mutane su dinga su daina ba da bashi Allah madaukakin sarki da ya hana in an ba da bashi a ɗaura wani abu saboda ai shi zai ba da lada ne da haka ibada ce mai zaman kanta bashi in taimako ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ba mutum bashi tsawon lokacin da ya ɗiba masa ya biya shi bashin nan duk rana ana bashi ladan sadakan wannan kuɗi misali ka ba mutum bashin dubu biyar zai kawo ma ƙarshen wata kwana talatin to duk rana ana baka ladan kayi sadakan dubu biyar idan wata ya yi bai iya biyan ka ba sai ka ƙara ma wata ɗaya to duk rana ana baka ladan sadakan dubu goma ai business ne mai riba na baka ji magabata wanda suke neman lahira har ma mutum sai shi ya bashi kawai wannan kudin shi ya cire kawai aikinsa ba da bashi ba ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani bawan Allah wanda ya rasu ya ce bai da aiki mai kyau gaba daya ba amma a rayuwarsa kana yujahilun nas yana ba mutane bashi duk ana aikinsa ne kawai sai ya dinga ba da bashi kuma har sai yana gaya wa yaransa da suke zuwa karɓo bashi in wata ya kare cewa idan kuka samu wanda ya hada kwata ko ba ku gane hausan nan na ga haka ake faɗi ko na wanda ya wada kwata ku yafe masa ku ce na yafe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan abin da yake yi da ya je lahira sai bai da wasu aiki na gari haka ba ko wannan sai Allah ya ce masa wani aikin da yake yi yafe wa mutane da yake ya ce bawa na yayi halina kai ma yau na yafe ma kai ma tafi aljanna yace ya samu aljanna sakamakon yafiya da yake wa mutane daka karka dauka masu bada bashi ba su da wayo sun fi kowa wayo sai kana ta cutar shi a hankali shi ne zai na canka tun da ya ɗauko na canka mai zai ce na ce sai kana cutar shi a hankali a hankali ya ce ya wai yana bin wani wanda zai ba musulmi wani ba shi misali dubu goma ya yi biya shi biya shi ba to sai na kuma zuwa sayan kaya to shi ne kayan dubu goma sai yana ciyar mai sha biyu sha ɗaya yana ta cutar shi dubu goma dubu shi ne da makara ka cuce shi a gaskiya ku yana wannan cuta ne kawai ka ce ba ka kudinka shi ne shari'a kuma karka dora masa wani haƙi wanda yake ba nashi na'am na? kana nufin zai ɗau ɗaya? zai ringa siya musu abinci ya ringa rubuta kudin ciyawar shi kudin ruwan shi na nuhun abin da ya kashe musu in ya zo ya ce to dabbobin da ka ban jigina ta haihu ga abin da na kashe in ya sun ce ma ka ɗau ɗaya shi kenan in ya ce zan biya ka shi kenan eh wallahu ala na'am alaikum salam amin shin wanda ya bada ya bada bashi zai iya siyan abin da aka bashi jingina eh idan mai abin ya siyar mar ba ya siyar ma ba zai idan ana aka ba mutum jingina ya ce kuma amintacce ne sai abin ya salwanta bashin yana nan yana nan mana ai in dai salwanta ne ta shari'a wannan ba abin da na yi misali da gobara haka gaba shi kunna wuta ba mu amma da za a samu shi ya kyasta a shana misali da ta yajiya amma in ran karisa ne musiba da ta zo daga Allah Allah kiyaye shi ke ta hada hada shi na'am wa alaikum salam bai gaya ma ba a magada ne mutum ne yake ake ya karɓi bashi miliyan ɗaya sai ya ba da jingina gida ashe gidan kuma yana hannun banki ko dama ya karɓi bashin banki wai sai banki suka zuwa su yi sai da gida to wai miliyan ɗayansa yana kan waye yana kan magadansa ka san abin da yanzu kamar an daina yi ma mutane sai su mutu ba ka jin maganin bashi ba a ma kawai ko irin magana da magabata in an rasu tun kama a kai mutum ana tambaya in ana bin shi bashi ko yana bin bashi amma in sai ka ji an yi gum abin kunya da kunya na can layira ba daidai ba ne yadda magabatar suke shi ne daidai sauran mu minti uku daga kai da shi sai mu tashi a alaikum assalamu to bari ya gama ya baka ya kare ya kare a gama eh ko ya karya shi ka za akwai ya karya shi da ya karye a'a in dai ba shi ya karya shi ba to shi kenan sai ya dora shi zazzayi ne kawai abu ne wanda Allah ya kawo a kuma a kan shi bai wuce ya karya hannunsa ba amma in shi ya karya shi to shine ya yi saba ya saba wa Allah eh a ka gane yawa normal abu nan daga Allah ne na alaikun salam amin Allah ya kiyaye amin zai ba da jiya da kiyalan wannan mamashi wannan jiya za ta shi a cikin kayan gado ne ko kuma na diya diya mutum aka kaɗe shi misali ya rasu sai aka biya diya ai kayan kayansa ne kayan magada ne kayan magada ne yadda ka san kudin da ya bari haka suke yadda ka san kayan da ya bari haka suke yadda ake raba gado haka za a raba daman Allah ya ce wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama farzuqu minhu waqsuhum wa qulu lahu qawlan ma'rufa ba laifi ne in an bar mutane gado su masu haƙƙin gadon misali an bar musu miliyan goma su ce to a cire miliyan ɗaya a ba su baffa su kawu su wane ne na wanda ba su da gado a raba musu wannan yana da kyau Allah ma ya umarni ce a yi haka Allah na ƙarshe a rasulun amin
sai shi wanda yake gani ainihin gidan ba lokacin gidan ba ne to wani ne ya kamata a ce ne ya tafi gidan wanda yake suka yi tafi gidan so shawo
shi makwacin ne ai ai shi wanda aka ba shi jingina ba wai zai je ya sai da jingina ne babu sanin mai jingina ba fa ka gane ba wai zai je a da saninsa da yardarsa zai yi magana to wani ka kasa biya na da ka ma ka zo ma wataƙila ma shi ya ce to na san wanda zai siya da tsada da ka ba wai za ka je ka siyar ne kawai yadda ka ga dama ba a'a za a siyar ne da saninsa da yardarsa ya san nawa aka siyar na in ma da hali ka kira shi ka yi ciniki tun da kayansa ne kai dai kawai ka kasa ka tsare ne na yawa da adan adan kudinka ya fito wallahu alam sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد الكبير da sai ce da Allah ka ci san zuwa kan na hakuri shi na wani babu shi ne za a wa aiki ce da Allah ka ci san zuwa akwai dan uwa da shirikinsa ya rasu Allah ya ji kansa Allah sa ya huta akwai wanda ina jin mahaifi ne ko su ta ta ba za a mata aiki a asibiti Allah madaukakin sarki ya sa a yi da sa'a akwai ambasada magaji ahmad magaji shi kuma yana egypt shi ma yana nan bai da lafiya allah ba shi lafiya allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya gaba daya wanda suka rasu allah madaukakin sarki ya ji kansu mu da muke da rai allah ya ja kwanan mu allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu ba ku ce abin sosai yawa allah ya sa mu daɗe idan mutuwa mu ta zo kuma allah ya sa mu cika da imani karanta fatiha bismillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين انا لا ما malam mai